من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمي waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban inda muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna yammacin juma'a sha hudu ga watan ramadan hijirar babban jakadan allah ko babban majidadin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 14 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar lissafi wanda aka ƙaƙaba muna haihuwar ta annabi isa alaihi salatu wassalam na da shekaru 2025 allah madaukakin sarki ya sake dawowa da mu a masjidu aliyu na abi talib masallacin da ke unguwar kuka road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatan allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu jiya kamar yadda kuka gani ban samu fitowa tafsir ba abu ne sananne gare ku cewa ku da aka fara ramadan ban daɗi da baro asibiti ba ga akwai wannan matsalar sannan ga wasu technicalities waɗanda suka gita muna ya kasance ba mu samu gabatar da tafsir kamar yadda muka saba gabatarwa kowane yammaci ba a jiya muna ba al'ummar musulmi haƙuri wannan al'amari ne daga Allah wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba haka muka so ba amma shi kuma Allah haka ya kaddarta ba mu iya tsallake makaddara Allah ina fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu sa'annan na biyu yarda Allah gobe za mu fara tafsirin suratul isra'i za mu ci gaba daga na 29 insha Allah ta'ala gobe 15 ga Ramadan za mu ci gaba da tafsirin mu na Isra'i in Allah madaukakin sarki ya yarda sa'annan sai mai tambaya wadda mace ce ta ce ba ana yi ma mata wa'azi kullu ana cewa su bi mazajensu to amma ba a cika ita bata cika jin su ma maza ana ce musu su ji tsoro Allah su rike matansu tsakani da Allah ba saboda mijinsu yana tare da su da ƙyar ake ci da ƙyar ake sha yara akan koro su da makaranta su yi wata ɗaya wata biyu ba su je makaranta ba sai su matan shi su biyu sun haɗa kai sun je wurin iyayensu sun nemo abin da za su nemo a har haɗa a sayar da na sayarwa sannan a mayar da yara makaranta to yanzu kwatsam ya zo ya ce aure zai ƙara saboda wasu 'yan kuɗi da ya samu to ta ce a yi ma maza wa'azi su ma su ji tsoron allah su san fa cewa ba maza kaɗai ne ki da haƙƙi kan mata ba su ma mata suna da haƙƙi akan maza to alhamdulillah wannan magana da ta faɗi gaskiya ce mazaje da dama suna ƙuntata mu mata musamman nan ƙasar hausa maimakon su rika tunawa da allah su rika tuna da cewa suna da 'ya'ya ko kuma za su haifi 'ya'ya mata shin suna son a yi ma 'ya'yan nasu yadda suke ma matan nasu na aure ko kokaka sannan su tuna da suna da 'yan uwa suna da ƙanne suna da yanne suna da sauran 'yan uwa waɗanda suke makusanta shin suna son a riƙa yi musu yadda su suke mamatan nasu kun ba su so amma kuma gashi allah ya ɗora amanar 'ya'yan mutane ga hannunsu maimakin su riƙe su tsakani da allah sai su rike su riku wanda ko mahaukaci aka aji ya tsaya ya duba ya san ba a sa Allah cike ba wani ya taba zuwa mata zai kara amma ka zo kaga gidan shi matan shi biyu duka daki ɗaya suke kwana shi kuma shi ke da daki ɗaya in yana ɗakin wannan ita waccan sai ta koma ɗakin waccan su kwana tare sai ƴaƴan waccan su koma ɗakin waccan su kwana tare in ya dawo ɗakin wannan sai ƴaƴan wannan su kwaso su komo su haɗe da ƴaƴan waccan da ita an fahimce da nika nufi ko duk wanda yake ɗakin ta to ƴaƴanta sai su koma ɗakin abukiyar zaman su game da abukiyar zaman da ƴaƴan na abukiyar zaman su kwana guri ɗaya amma yanzu gashi ya samu wani ubangida da yake da shi Allah ya kawo shi ya gane yadda suke ciki ya gina mai wata shiya can gefe daban namakin ko wace mace ta dawo ɗakinta da zama shi kuma ya koma wacce shiya wadda duk take ranar ta sai ta je ta same shi can ko a'a mata zai ƙara wannan shiftin ɗin hanyar yanzu bai ƙare ba kaga ya koma kamar wutan nefa ko wannan shifti har yau bai kare ba na ce ni babu hannu na ciki irin wannan kara auren babu hannu na ciki ku ji tsoron Allah suna fada zuciya suna jin ciwo suna jin zafi duk lokacin da aka yi maganar wata ta kusanci mijinsu sukan ji haka nan amma Allah cikin ikon shi ya halatta maka ka auren mace hudu matan nan hudu ko ba a ce in ba ka da hali ka yi su ba hadisan da ake lallabewa ƙarƙashinsu a ce a ƙara aure a ƙara aure shekul islam ibn taimiyya ya walwale wannan matsalar wanda bai da hali bai iya ɗaukar lalurarsu ya kai 'ya'yansu makaranta ya ɗauko su makaranta ya ba su abinci ya ba su abin sha ya ba su magani ya ba su sutura su wadata wanda bai da hala haka to bai halatta gare shi ya ce zai je ya ƙara aure ba hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi da ake yawan kafa hujja da shi ba hujja bane lokacin da wata mata ta zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi inni wahabtu nafsi laka na ba da kaina kyauta gare ka ya manzon Allah ka aure ni kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga kai sama haka yayi dubi zuwa gare ta sannan sai soke kai bai sake dubawa ba ga alama bata yi ma annabi ba fakamar kiyaman tawilan ta tsayu tsayuwa mai tsawo ba wanda ya ce mata kala don haka fakama rajulun sai wani mutum ya miƙe daga cikin sahabba annabi fakali ya rasulallah zawujniha in lam takun laka biha haja auren me ita yan dai baka da bukatarta manzo Allah ce kana da abin sadakin ta yace ma in ji illa izari haza yace ban da komai face wannan dan gyautar nawa manzo Allah ce to idan ka tube shi wani zane ne wanda ake daura sai ayi kamar an sa wando indiyawa suna yawan haka nan ko kuna ganin shi ga indiyawa zane ne amma za a daura shi a gyaggyara shi sun suka sai yadda suke dabara sai kuma kamar wando to wannan izar ɗin shi kaɗai gare manzo Allah ya ce to in ka ba ta wannan gyautar naka in a tsaita ha'iyya jalasta la izara lak in ka ba ta wannan gyautar ka zauna kaiwa ka da wani gyauto ka zauna tsirara annabi ya ce iltimis je ka nemo iltimis sai an ko faltimis sai an je ka nemo wani abu ya je ta nema bai samu ba ya dawo ya rasulullahi na je na nema ban samu ba yace kai je ka nemo iltimis walau hataman min hadidin ko zobin bakin karfe ne je ka nemo ya je nema bai samu ba ya dawo ya rasulullahi ban samu zobin bakin karfe ba manzo Allah ya ce hal ma aka min alqur'ani shay'un shi akwai wani abu na alqur'ani gare ka wanda za ka yi iya sadakinta da shi da yake sahabi ne ƙala na'am ya ce ilalle akwai ƙur'ani ga kaina ma'i sura kaza wa sura kaza wa sura kaza lisuwarin sammaha ya ambaci surori sura kaza da sura kaza ce duk ya haddace annabi ya ce inni qad amkahtuka ha bima ma aka min alqur'an na auren ma ita da abin da yake gurinka na alqur'ani sai malamai sai su kafa hujja kenan wanda bai da ko kwabo bai mallaki komai ba zai je ya ƙara aure ko wasu masu ce in talauci ya ƙara matsuwa talauci ya ƙara matsuwa ya ƙaro in talauci ya ƙara matsuwa ya ƙara matsuwa ya ƙaro za gaga mai suka cikin kejin tantabarin ne wani da ya samu kuɗin ma za a ga yauci za a kashe ko ko kuma a kashe kicin kaga ana farar ƙasa ana shafa fenti ana gyara kicin za a mashi shi ɗaki shi kuma ita tsohuwa ta yi sai ta matsa gaba don gina fa tare da tsohuwar tasu ake zaune duka sai tsohuwar ta matsa gaba cikin wani ɗakin kaji can sai a share mata a gyare mata sai ta koma can haka dai za ka ga ana ta abu babu tsari in kayi magana wani zai kafa muka hujja da wannan hadisin sannan ga aya alkur'ani ko fanki huma tsaba lakum minan nisa'i a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
to kaga sai su kama sai su baka hujja da wannan ayar cewa fanki huma qabalakum minan nisa'i ku aure abin da ya muku daɗi daga mataye masna biyu biyu wasu lata da uku uku ko waru ba'a da hudu duk wanda ya muku daɗi da haka su biyu ya musu daɗi za su yi biyu wani ya ce shi uku ya mai daɗi shi zai yi allah haka ya ba shi damar ya yi to amma cikin talauci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashar shababi ko ya ce ya ku jama'ar samari wanda duk ya samu dama daga cikinku ne ya aure to falita zawaje ya aure wanda duk ya samu dama manista ta'amin kumul ba'a wanda duk ya samu abinda ake kira alba'a to falita zawaje ya aure wasu malamai suka ce alba'a shine ya samu lafiyar zama ɗa namiji wanda yake na iya saduwa da ya mace to fallata zawwaj shekul islam ya ce ba haka ake nufi ba wanda ya samu hali yana da dukiyar da zai iya aure ya kula da mace yana nan cikin majmu'atul fatawa wanda zai iya kulawa da mace shi aka ce ya aure ba wanda bai iya kulawa da ita ba domin annabi ya ce wanda bai samu dama ba fa ya ce ina horon shi da ya azumi ko fa inna mi fa innahu lahu ja'u domin azumin nan gare shi daddakewa ne to wanda bai da sha'awar saduwa da ya mace bai da lafiya aka daddakewa kuma a rashin lafiya ta riga ta daddake shi ko don haka wanda bai da hali ne ake magana to ya yawaita azumi domin azumi ya zama daddakewa ga sha'awa ta an fahimta so sai a yi kokari a kiyaye mata sun kawo wannan su kuma matan su ma su ji tsoron Allah akwai lokacin da mijin kina iya ɗaukar halin ɗawainiyarki da ke da abokiyar zamanki kuma ya cishe ku kuma ya shayar da ku amma kuma sai ku ɗauke rikici ku ɗauke fitina ko har an sunanta ma sai ai mata kayan ɗaki in za a kawo mata kishiya ina Allah ya ce a yi ina annabi ya ce a yi babu inda aka ce a canza mata kayan ɗaki babu inda aka ce a canza mata wani abu wannan ƙarin ɗawainiya ce da ƙarin nauyi kawai kan maza ki bari ya ƙara matan ya fi ya je ya nemi wasu matan banza an fahimci wannan ki bari ya ƙara ya fi su koma can waje suna lalaci abinda yau muke gani ya ishe mu duk wanda ke gani abinda mazaje ka yi yau waje ya san da cewa duniyar ma ne ta kusa ta tashi barna ga taron ta bayyanu matan ga sunan ba su kosan darajar me ake kira mace ba ba su kosan darajar me ake kira mace ba wani yake ba mu labari gaskiya yake faɗi ko ba gaskiya ba Allahu a'lam yace suna tafi ƴan mata na tafi haka ƴan matan sun ba da baya sai akuya ta yi kuka jin kukan akuyar sai ƴan matan kawai suka waiwayo da ni ake wacce ce da ni sun azama wasu aka kira su ne ake yi kuka akuya da haka tafe suke jiran kawai suke a kira su kamar ba ya mace ba wadda ko ke ji an kira ki ɗin ki kyale ki ci gaba da tafiya idan yana son ki ya bi ki gidanku ko kuma ya sake kira ya sake kira hayas abin zaki ni matar aure ce in matar aure ce ko in ba matar aure ba ce ka same mu gidanmu guri kaza guri kaza ko wai waiwa kada ta yi ka same ni gidanmu guri kaza guri kaza inda iyaye na sai kai magana ta ci gaba da tafiya ko wai wayo shi kada ta yi amma akuya na kuka sai suka haɗa kiran suna haka sai suka waiwayo har sun fara ilima su wannan ta ciwo kwalar wannan ne aka kira baki ba kaga sun zubar da mutuncin mata sun zubar da kiman mata kuma duk wanda aka kira da an ce a lafa lungu a taba jikinta duk abin da ake so a yi da ita ma za ta yadda a ba da kuɗi ko a yi mata alƙawla aure ko kaga sun lalace don haka mata a ji tsoron Allah a gyara an fahimci wannan a ji tsoron Allah a gyara sannan idan kuna son a daina ƙare-ƙare aure ko a rage ƙare-ƙare aure to ku uwayen matan ku daina sako 'ya'yanku da tsirara ma dama suna fitowa da tsiraici to dole sai an ɗauko miki waren ɗiyarki an kawo miki amma idan yarki za ta fita ki sa mata sutura ta musulunci ta fita ta rufe jikinta har ma idan akwai niqabi ta ƙara mustahabbi ne sunna ce mustahabbiya ta ƙara to sai ki ga duk da ƙare-ƙare auren ya rage yawa amma ko su ƴaƴanku suna yawo da tsiraici suna ba mazaijanku sha'awa ke kuma ya zo ya iske ki gida ke kwadab ba abin da ke sha'awa gare ki wazo dai kuma kamar bonsuru ya kama biyar 'ya'yan mutane ya kama lalata 'ya'yan mutane walau kuma ne walau kuma ya komo ya ci aure zai kara ɗayan biyu to mai daman ne mai tsoron allah ne zai ce ya kara aure kuma wannan lokaci sai dai a lallashe shi amma ba wanda ya sai ya ce mishi lalle lalle ba za ka kara ba ni in ya yi tsaye ya ce zai kara ne za a yi kuma ba abin da za a yi sai dai ki ci haƙuri ki ci na annabi dole haka ma ku daina fita ta batsa fita ta tsiraici kuna tallar jikinku ku daina shiga social media kuna tallar jikinku in kuna son haka amma ma dama ba ku daina ba mazan ba za su daina ganin sha'awar 'yan mata ƙanana masu ƙananan shekaru ba da haka ba za a daina kawo muku ƙanana ba yara kuma sai Allah in za a iya muku adalci don ba kowane namiji ke iya muku adalci ba don haka da ku da mijin da waɗanda aka kawo duk gaba ɗaya ku jefa kanku cikin wuta shi zai kasa adalci ya shiga wuta ko wadda aka kawo ta ga an karkatu kanta shaidana sai wadda bata iya ba ita ma ta jefa kanta wuta ita kuma ta da aka kawo ma kishiyar bakar magana fushi ba zage-zage da sauransu ke ba ke jefa kanta sai ku haɗu cikin wuta ku ce la'antar juna ga haka kuma matan ku ji tsoron Allah ta naku ɓangare mazan suna kawo mana kuka muna ji ga haka kuma kuna kawo kukan ana ji to a yi adalci ku ku ji tsoron Allah ku lullube jikin ku yi fita irin ta musulunci ku kyautata su ko maza mijin su ji tsoron Allah su ga cewa sun iya ɗaukar nauyinku sun iya ba ku abinci gabanin su yi magana ƙara muku abokanin zama ina fatar an fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki shi ne mafi sani ci gaba da karatunmu mutane dai su yi ta matsawa ko jiya ɗin dai aike matsawa da cewa dai har yanzu dai suna fitar addu'o'i da sauransu to shawarar da nake basuwa a ji a samu littattafai sannan zai kokari yi wannan littafin wanda yake kunshe da addu'o'i masu yawan gaske waɗanda insha Allah ta'ala za su gamsar sai dai nukan kawo muku addu'a sa'annan nukan yawaita kawo muku sharuɗa da cewa kiyaye da sharuɗa ku kiyaye da sharuɗa na addu'a kome yana da sharaɗi idan baka kiyaye da sharaɗi ba abu ɗaya idan baka kula da shi ba ya isa ya ɓata komai da yawan mutum ya ɗaga hannu yana ta ya rabbi ya rabbi ya rabbi yana ganin ba a karɓa mishi ba alhalin kasancewar ba laifin kowa ba ne face kanshi shi ke da laifi ya yi ƙoƙari ya gyara ya yi ƙoƙari ya kiyaye ya duba ya ga yadda yake addu'o'in sallolin ma ba mu iya ba sallar nafila ma gata nan ba mu iya ba yanzu in zan rufe masallacin ne in ce wace addu'a ake karantawa bayan an gama sallar nafila ba mamaki ɗaiɗaiku ne za su samu su fita a ce an rufe ba mai fita sai wanda ya faɗi haka na ba ku wannan asamin ku je ku bincika akwai addu'ar da in kayi nafila in baka karanta ta baka wanda baka yi ba ka je ka duba ka gani akwai abubuwa da dama da bamu iya ba na addinin mu waɗanda suke zama mu da tarnaki sai mu roƙa mu roƙa mu roƙa mu ce mun roƙi Allah Allah bai karɓa muna ba wani ya zo malam kun ba mu addu'a kun ce annabi ya ce wanda ya roƙa Allah zai karɓa ko mu mu roƙa ba a karɓa ba in ce to wai ƙarya annabi yayi ƙarya ko kuma ni ne ƙarya an ɗauko littafin an buɗa ga shi ga inda yake rubuce don haka ban san inda ƙaryar take ban san inda ƙaryar ta samu asali wani ma addu'ar ina addu'ar da kake karantawa sai ka gawa an kwafe mai ita da hausar ajami ya za a iya karanta daidai da haruffan boko za a rubuta mai addu'ar da larabci na ajiyar an gane da larabci amma da haruffan boko haka ake rubuta mishi addu'ar to za a yi allah ya karɓa mishi don haka sai an kiyaye ina fatar an fahimci wannan akwai addu'ar zinnun du'a'u zinnun addu'ar annabi yunus alaihi salatu salam wadda ita ma addu'a ce mai ƙarfi cikin ramadanan ne ko wajen ramadan cikin goma ne na farkon zulhijja ko goma ne na farkon muharram kwanukan karɓar addu'a ne kuma ba kwanukan ba ne cikin dare ne ko kuma a'a cikin yini ne duk lokacin da mutum yake da wata bukata ga Allah ko ya shiga cikin wata jarabawa ko ya shiga cikin bashi ko ko yana wurin alƙali yana gudun za a ɗaure shi ko makamancin wannan to wannan addu'a mai sauƙi ce abu ce mai sauƙi ya nace ya dage ya ci gaba da karanta ta Allah maɗaukakin sarki zai zai fitar da shi duk matsalar da yake ciki rubin da yake ciki ko rikici Allah madaukakin sarki zai mishi mafita wadda take mafi kyawu daga sa'ad bin abi waqqas Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da'watu zinnun addu'ar zinnun wa azinnun shine annabi yunus alaihi salatu wassalam yake izda wa huwa fi batni lahuti wanda ya roƙo da ita sadda yana cikin cikin kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko ba haka yace ba وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
wanda ke mun karanta kisar annabi yunus ko mun karanta ta a wannan gurin lokacin da ya yi wa'azi ya yi wa'azi al'umma suka karɓawa ya gudu ya shigo cikin jirgin ruwa daga cikin jirgin ruwa har ya kai cikin cikin kifi wani irin ƙatoton kifi wani ƙaton buruwar yana batun mutuwa don haka ya ɗaga hannu ya kira allah kaga lokacin da mutu ya shiga cikin turobin to allah jira yake yi Allah yana da yana ta jira dai wannan bawan ya kira shi domin ya karɓa mishi yadda ka san uwa idan ɗana cikin tashin hankali ya ya kira ta za ta kyale shi idan ɗana cikin bukata tana da magani ya kira ta za ta kyale to Allah ya fi uwa tausayin ɗa an fahimta yadda Allah ke tausayin bawa ya fi yadda uwa ke tausayin ɗa tausayi wannan rahama guda ɗari ce haka Allah ya kasa rahama kashi ɗaya ya ɗauka ya bamu ya riƙe kashi cis inda ta daga hannun shi wannan kashi ɗaya tun zamanin annabi adam har duniya ta ƙare duk wata halitta da ke tausayin wata halitta ƙarƙashin wannan rahama ɗaya ce cikin ɗari wannan halitta ke tausayi ya uwarta kowace irin halitta ce ciki uwa ke tausayin ƴaƴa ciki ƴaƴa ke tausayin uwa ciki uba ke tausayin ƴaƴa ciki mata ke tausayin miji ciki wane ke tausayin wane ciki dabbobi ke tausayin dabbobi ciki dukkanin halittun Allah suke tausayin halittun Allah ga hannun shi da shi yake tausayin bayi don haka Allah ya fi uwa tausayin ɗanta ita tana ganin ta fi kowa tausayin ɗako to wanda ya fi ta tausayin ɗan da take rungume da shi yana nan wa huwa hayyun la yamut to Allah yana da tsananin tausayi jira yake ka kira shi to annabi Yunus alaihi salatu wasalam sai ya kira Allah لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين babu macancancin bauta face kai duk wani abu da ake bauta ma bai cancanci a bauta mishi ba bauta shi ɓatacciya ce kai kaɗai ka cancanci a bauta ma su ka tsalki ya tabbatar maka ba kai kama da kowa ba ko ba wanda ya kama da kai ba ka daidai da kowa ko ba wanda ya daidai da kai ba ka da abokin tarayya ba ka da abokin shawara ba ka da aboki ba ka da wa ba ka da kane ba ka da kowa su bi ka tsalki ya tabbatar maka duk wani abu da ake tara ka da shi ka wuce shi bai cancance ka ba ba daidai kake da shi ba su bi ka tsalki ya tabbatar maka inni kuntu minaz zalimin lalle ni na kasance cikin azzalumai waɗanda suka zalunci kawunansu don haka yana neman agajinka ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu lam yar'u biha muslimun musulmi ba zai roƙi Allah da wannan addu'ar ba fi shay'in cikin komai kuma annabi ya ƙara da ƙatsu ya ce da ɗai tun da ɗai ba wani abu da za ka roƙon Allah na buƙata illa stajaba Allah lahu biha face Allah ya karba mishi da wannan addu'ar duk abin da kake so ga Allah roƙa da wannan addu'ar Allah ya yi alƙawari zai karba maka Imam Ahmad ya zo da wannan hadisi a cikin littafin Al-Musnad hadisi na 1462 sannan Imam Tirmidhi a Al-Jami hadisi na 3505 sannan Imam Hakim Abu Abdullahi annai saburi hadisi na 1862 wannan addu'ar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko ka yawaita ta ka yawaita maimaita ta ka yawaita maimaita ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ka roƙa ga Allah duk abin da kake nema ga Allah ka samu ya dangana gare ka ya dogara gare ka ko kuma it is up to you in ka tsaya ka bi sharuɗa addu'a ka buɗe addu'a da mabuɗinta ko wanda na faɗi shekaran jiya ka tsaya ka bi ladubban addu'a tun da wani idan ya zo wajen roƙo Allah ji yake kamar ƙwace ne zai yi kamar zai sa ƙarfi ne ya ƙwata yana wani harare-hararen ido haka ko babu wani tawazu'i babu wani kushu'i ka ƙanƙantar da kanka gaban Allah yau idan aka ce ga gwamna ko ga shugaban ƙasa ko ga sarki ko ga wani babba na kiranka za ka ga yadda jikinka ba ko wace gaba take karɓa ba ko to ana so yadda za ka yi ma Allah ya zan ba za ka iya ma kowace halitta irin haka ba ka nuna kai bawa ne ga Allah kuma mai bukata ga Allah sannan ka roƙa sannan ka yawaita ambato ka yawaita ambatawa wanda wannan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ai yana daga cikin askar kuma yana daga cikin tasbihi kai tasbihi kai zikiri ko wanda tasbihi yana sa Allah ya karba maka zikiri yana sa Allah ya karba maka to duka ka hada waɗannan biyu haka ma daga cikin addu'o'in na biyan bukata mu'az ibn jabal Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda ɗaya ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda annabi yake wa alamun wa alamuhum bil halal wal harami mu'adhun ko yake wanda dukkanin al'umma ta sanin halal da haram shine mu'adh ibn jabal to ma'az ibn jabal yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min muslimin yabitu ala zikirin babu wani musulmi wanda yake kwana akan ambaton Allah fahiran yana mai tsalki gabani ya kwanta ya yayi tsalki sannan ya zo ya kwanta ya ta zikirin Allah ya ta zikirin Allah ya ta zikirin Allah har bacci ya dauke shi fa ya ta'arru min al-layli ya zancen cikin dare Allah ya bashi dama ya miƙe fa yas'alullaha khairan min ad-dunya wal akhirah cikin daren nan da ya miƙi ya tashi roƙi Allah alkhairin duniya da alkhairin lahira illa aqahu iyyahu face Allah ya bashi wannan alkhairin Imam Ahmad ya zo da wannan hadisi a littafin shi na Al-Musnad hadisi na 22 da 48 duk abin da kake nema ga Allah duk wata bukata da kake da ita a gurin Allah to idan kana son Allah ya karba maka ka yi alwala ka kwanta ka yi ta ambaton Allah ka yi ta ambaton Allah Allah yana da sunaye ga sunan birjik waɗanda suke masu kyau zaɓi duk wanda kake so Allah ya mako ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الله مدوكاكين سركي يفدا maka yace walillahi alasmaul husna ko kuma ga Allah akwai sunaye waɗanda suke masu kyawu sunaye ne waɗanda sun kai gaya ga kyau yace fa da uhu biha ko kira shi da waɗannan sunayen wani yayi rashin lafiya akai ta magani akai ta magani akai ta magani ba a samu waraka ba ina gani ibnu abin duniya ne ya zo da shi a cikin littafin shi na al-musu'at aka ta magani aka ta magani ba babu ko hagu ba a samu ba sai wani ya ce ba za ku yi amfani da addu'an nan ta ala alhadarami ba wanda ya tsallake ruwa ba wanda mun karanta ta ko suna allah ne ya faɗi guda hudu ya taka ya tsallake ruwa bai da shi da jama'a da duk suke tare da shi masu tafiya da kafafuwa babu wanda kafafuwan shi suka jike an tsallake teku sannan masu dawakai da raƙuma kuma babu wanda kokoton doki ko na raƙumi ya jike saman ruwa suke tafiya har suka tsallake ruwa da suna Allah guda hudu sannan aka dawo domin kada ya shahara ta mai yawa a kama zuwa guri ne a shi ya maka ne addu'a zai mutu ana gurin dawowa sai ciwo ya kama shi nan take sai aka ga ya faɗi sai ya mutu aka turbude shi cikin kabari don kada mutane su riƙi wurin wurin ɗawafi wurin bauta ya yi wata addu'a a shi ba wanda ya sani bayan an rufe shi cikin kabari an kakkaɓe hannu an tafi sai aka tuna da ai an wata mantuwa cikin kabarin bari a dawo a gyara ko da aka dawo aka sake tona aka tona kabarin ko da aka diba babu gawa Allah ya ko sama ko ƙasa da ita sai aka ce ma wannan mutumin kai a roƙi Allah da waɗannan sunayen Allah guda hudu wallahi ana roƙon Allah da sunayen nan guda hudu Allah ya karɓa bawan Allah ne ya warke kamar bai taɓa ciwo ba don haka Allah yana da sunaye ga sunan birji zaɓa ka roƙa idan wani bawa daga cikin bayan Allah ya ɗauki wasu sunayen ya yi amfani da su ya samu ijaba ɗauka kai ma ka yi amfani da su
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا Allah madaukakin sarki yace ka kira shi da Allahu ko ka kira shi da da, da Ar-Rahman duk wanda ka kira cikin waɗannan sunayen kira duk wanda ka zaba ka, ka kira ka roƙa yana da sunaye waɗanda suke masu kyau sunayen shi waɗanda sun kai gaya ga kyau wanda duk aka ɗauka sai a yi tulin mujalladai a cikin mota ana sharhin suna Allah ɗaya ba a gama ba su kaga Allah yana da sunaye ga sunan zaɓa ka kira kira Allah da sunayen shi shi ake kira zikiri ko duk lokacin da ka kira Allah da wani suna daga cikin sunayen shi ka tabbatar da kai ma fa sai ya kare ka ya ce mala'iku lokacin da zan halitta dan adam kun rika tambaya ta ataj'al fiha man yafsiru fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
Allah ya ce musu lokacin da nake muku za halicci annabi Adam ai tambaya kuka rika yi ya Allah in dai bauta kake nema ai muna bauta maka na hannu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu wa nukaddis laka ko muna ta kadisi gare ka muna ta hamidi gare ka muna ta tasbihi gare ka ya Allah ai ibadar mu ta wadatar kuma ka dibi yawan mu domin mala'iku sun fi mutane yawa ai ne zai nuna maka kowane mutum akwai mala'ikun da suke tare da shi suna kula da shi ba mala'iki ɗaya ba ba biyu ba kowane mutum akwai mala'ikun da suke tare da shi sannan sammai cike suke da mala'iku har sama sai da ya zamanta ta yi gyatsa kamar gado zai karye kamar katako zai karye haka in ai mai nauyi to an yi musamman nauyi saboda mala'ikun da suke cikinta har ta gyatsa kamar za ta kare saboda yawan mala'ikun da suke cikinta annabi ya ce babu inda za ka jefa 'yan yatsunka haka cikin sama face akwai wani mala'iki tsaye wannan gurin yana bauta ma Allah akwai wannan albaitul ma'amur wanda annabi ya ce kullum sai mala'iki dubu saba'in sun shiga su yi sallah ciki kuma ba su dawowa har kiyama ta tsayi da sun shiga sun gama sun fita wasu za su zo su maye musu haka suke wannan jinsin mala'ikun haka suke tayi har duniya ta tashi to ko daga halittar annabi adam zuwa yau kullum mutum dubu saba'in kullum dubu saba'in har zuwa yau ka duba balle gabanin a halicci annabi adam duniya ta yi shekarun da sun lunka tsakanin annabi adam zuwa tashin kiyama lunkin balinkin in tsakanin annabi adam zuwa tashin kiyama miliyan guda ne to tsakanin halittar duniyar ma zuwa a halicci annabi adam duniyar tana nan yashe ya fi shekara biliyan goma sha tana nan yashe Allah ya kyale ta kullum mala'ikun nan su juda suke zuwa suna yi su dubu saba'in suna wucewa wani jinsi ne na mala'iku kurum su tasu ibadar kenan don haka Allah ka halicci ɗan adam wace bauta kake nema kuma to sai Allah ce to ga wane dan wane can ga aliyu nan mai kimara ongorogo ya kira sunana Allah zai kira ka da sunanka wanda ake kiran ka da shi wanda ake iya gane ka da shi duniya Allah ya yi ma mala'iku alfahari saboda yadda Allah ke son bayi su kira shi Allah maɗauki zarki ya ce faskuruni فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ya ce faskuru ni ku ambace ni askurkum ni kuma ya ambace ku ku ambace ni ku koma can cikin dare ku zauna ku yi ta ambato na ku yi ta ambato na da sunaye na masu kyau azkurkum ni kuma in ambace ku cikin almala'ul a'ala waɗanda annabi lokacin kirarren shi Allah na bashi zaɓi a barka duniya ko ko a kiranka yana Allahumma firrafiqil a'ala Allahumma firrafiqil a'ala Allahumma firrafiqil a'ala ya Allah a ɗauke raina a je da ni cikin jama'ar nan madaukakiya Allah cikin jama'a madaukakiya wannan jama'ar madaukakiya Allah zai yi alfahari da kai ya ambaci sunanka wane dan wane dan wanci mijin wance baban wance baban wani ga yace yana ambaton sunana mala'iku kun ce kuke ambaton sunana kuke tasbihi kuke taqdisi kuke tahmidi to ga bawa nan ya ambace ni Allah yace washkuru li ku gode mini ku yi ta godiya gare ni wala takfurun kada ku butulce mini ranar tashin kiyama ni kuma alkawali ne gare ni zan sa ku aljanna wani gure Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan وأصيلا يا أيها الذين آمنوا يا قوموا مني اذكروا الله كأنبتي الله ذكرا كثيرا أنبتي وانديك ما يوى kamar yadda kake so yawan kuɗin da kake so Allah ya baka biliyan nawa kake so to ambaci Allah so biliyan haka da sai dai Allah baya da bukata ka kidaya ko ka ci gaba abin da ake so in za ka ambaton Allah kai ta ambato ba sai ka lissafa ba amma in za ka sabo ka zanka lissafa sabonka ka ga so nawa ka saba ma Allah don ka san wadda kake ciki amma wajen zikirin Allah ka yi ambaton Allah har sai bakinka da zuciyarka da gabanka da jikinka ko ina ya shaida cewa ka ambaci Allah ambato mai yawa wasabbihuhu sannan ku yi ma Allah tasbihi ku tsalkake shi bukuratan wa asila safe da yamma safe da yamma ku yi ta yi ku yi ta yi ku yi ta yawaita ambaton Allah ku yi ta yawaita yi ma Allah tasbihi dan ba ku da ke ma Allah tasbihi ba ko yusabbihu lillahi ma fi samawati بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم Allah madaukakin sarki ce ma fi samawati abin da yake cikin sammai gaba ɗai dukkanin mala'ikun da suke cikin sammai da ma halittun da ya halitta waɗanda ba mu sani ba tun da lokacin da aka je da annabi mi'raji aka je sama da shi duk da yake hadisin bai inganta ba wani ya fito mala'iki ne da ko ƙaƙa annabi ya tambayi mala'ika jibril ya ce wannan fa ya ce wallahi wannan halittar Allah ce ni ma kaina ban san ta ba ban taɓa ganinta ba ko ban taɓa jin labarinta ba Allah na da halittun da ba wanda ya san su ba wanda ya taɓa jin labarinsu wa ya kalluku ma la ta'lamun ko Allah yana sani yana halittar abin da ba ku sani ba don haka Allah yana da halittuna can cikin sammai an bato Allah suke yi wa ma fil ardi abin da ke cikin ƙasa komai ambaton Allah yake yi duwatsu ambaton Allah suke yi ruwa ambaton Allah suke yi ƙasa ambaton Allah take yi wani wani itace ambaton Allah suke yi ko menene abinda kake gani da wanda baka iya gani وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم Allah madaukakin sarki ce babu wani abu wa in min shay'in ba wani abu dada a sama yake ko a ƙasa illa yusabbihu bihamdihi fa ce ne ma Allah tasbihi kuma tare da tahmid yana gode ma Allah walakin sai dai ku mutane la tamkahuna tasbihahum ba ku iya fahimtar tasbihin su annabi yake to bari mu faɗa muku tasbihin kwado kwado wannan in kun ka ji yana kwa kwa kwa to wannan kukan da yake tasbihi ne yake ma Allah la taqtul dibda fa inna naqiqahu tasbihun gidan annabi in an ɗibi loma a gidan annabi kana jefa hannunka a cikin abinci sai ka ji abinci ya ce subhanallah ya ce komai tasbihi yake ma Allah Allah shi da kanshi ma tasbihi yake ma kanshi manzanni su yi mai tasbihi da annabawa halittu waɗanda ga sunan sandararru ne da waɗanda ba sandararru ba duka su yi ma'alla tasbihi mutane su yi ma'alla tasbihi sa'annan 'yan aljanna ba tasbihi suke ma'alla a cikin aljanna tasbihi na دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
don haka tasbihi babbar ibada ce sai yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam game da tasbihin yace kalimatani khafifatani yace wasu eh, ka- kalim kalimatani habibatani ko kalmomi biyu ne waɗanda suke abin so a wurin Allah Allah yana tsananin son waɗannan kalmomin da ka roƙi Allah da su da Allah ya karba da ka kira shi da ya karba da ka roƙa da ya baka su ne kalimata ne kalmomi biyu habibata ne inda rahman waɗanda suke abin so a gurin Allah mai rahama sannan hafifata ne alal lisan masu sauƙin faɗa ne akan harshe ko suna da tsananin sauƙin faɗa akan harshenka nan da nan ka faɗe su sannan me sakilata ne fil mizan masu nauyi ne masu tsananin nauyi ne an gane a cikin abin nan ma'auni saƙilata ne filmizan masu tsananin nauyi ne a cikin ma'auni su ne subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al'azim kaga tasbihi ne don ka kai ma ka shiga cikin jeren gero waɗanda suke yawaita yi ma Allah tasbihi ka gani idan addu'inka ba su shiga auren Allah da hakan ne fa waɗancan mujabun da'awa suka zamo yadda suka zamo da sun roƙa da Allah ya karɓa da sun roƙa da Allah ya karɓa da haka ne suka samu irin wannan shigar a gurin Allah waɗanda na saba babu misalin su zai yawa na saba bamu misalin su zai yawa ko na bamu misalin su adubnu abiyu waqas wanda annabi ka ce ma ya sa'adu fidaka abi wa ummi uwata da ubana fansa ne gare ka ya kai sa'adu tare da haka wasu suka haɗu suka yi mitin aka ce sa'adu bai iya sallah ba masallacin da yake limanci suka ce a tuɓe shi limancin menene dalili suka ce bai iya sallah ba suka ce yawo suna kamfen suka zo har wajen umar alfaruk lokaci yana amirul mu'minin suka ce lallai sa'adu bai iya sallah ba wannan mutumin wani tsoho ya tashi shine jagabansu ga yara samari sun biyo bayan shi ana ta kuwa ya yi tsaye sa'adu bai iya sallah ba sa'adu ya ce ni fa ne wanda muka yaƙi tare da manzon Allah ina cikin asabiqun al-awwalun waɗanda suka riga kowa shiga musulunci yace mun fa dai ji ko kai ne wa baka iya sallah ba ya ce haba ya jama'a ya ce fa ina cikin al'ashara al-mubasharu na biljanna goman da Allah ya musu alƙawalin aljanna an ba su satifiket na aljanna to a nan duniya suka ce ko dai an baka satifiket na aljanna baka iya sallah ba ya ce kuma lokacin yakin uhud ni fa ne manzon Allah ke cewa irmi sa'ad fidaka abi wa ummi yace ka harba ya kai sa'adu uwa ta ni manzon Allah da uba na fansa ne gare ka suka ce mun ji duk abin da zaka cewa baka dai iya sallah ba wannan mutumin ya tsaye sa'adu bai iya sallah ba sa'adu ya yi sallah bayan manzon Allah shekara 20 da wani abu yana sallah bayan manzon Allah amma kuma bai iya sallah ba duk jami'a da ka je ka koyi sallah shekara 20 da wani abu kana koyon sallah ka fito aka ce baka iya sallah ba shin kai aka suka ko jami'a don haka ai ba shi ake suka ba wanda ke koya mishi ne bai iya koya bai iya karantarwa ba ko don haka sa'adu yana cikin mujabud da'awa ba su sani ba waɗanda da sun roƙa da Allah ya karba sai sa'adu ya daga hannu ya ce Allahumma in kana abduka haza kaziban ya Allah in dai wannan bawan naka ya zamo makaryaci fa'til umrahu ka tsawaita rayuwar shi fa'til faqrahu sa'annan ka tsawaita talauce shi wa arridhu bil fitna sa'annan ka bijirar da shi ga fitina aka watsi wallahi wannan mutumin sai gashi Allah ya tsawaitar da rayuwar shi ya tsufa ya kai makwara ga tsufa amma lokacin da ya zama tsoho sannan ya zama dan area boys dan daba yara 'yan mata yana biyarsu ya da gudu yana taɓin duwawunsu yana taɓin nonuwansu suna gudu suna bugu ne suna allah tsine allah tsine yana ƙwace yana sata idan mutane sun gan shi ga hurhura bisa kai ga shi riƙe da sanda yana tafe durƙi-durƙi haka da sanda sai ce shaikun maktu ne ce ainihin dattijo ne wani tsoho ne wanda allah ya gitta akan fitina asabat ni da'awatu sa'adin da addu'ar sa'adu ce ta hau kaina don shi ne na zama haka hadisi ne wanda ya hito cikin bukhari ya hito cikin muslim ya fito cikin littattafai daban-daban ga sunan misalan ire-iren wa'yan ga mutanen suna da yawa waɗanda sun zama mujabu da'awa wallahi da sun roƙa da Allah ya karɓa da sun roƙa da Allah ya karɓa saboda me saboda irin yadda suka kiyaye da waɗannan dokokin da kuka ji ina ta shimfiɗawa gare ku ina fatar an fahimci wannan lokacin ne ya yi da gaske ko kuma akwai sauran lokaci bari mu tsaya tun da ne kuri ga kun kawo abin lokacin amma dai akwai 'yan ƙwarori addu'o'i dai haka eh ko na aka tsaya ba matsala ina gani a nan insha Allah ta'ala yau dai za mu dakata da karatun ana nuna mini lokaci har yau dai ana buƙatar addu'o'inku mahaifi abdulkayyum alaramma yana nena ta ƙara samun sauƙi muna roƙo Allah ya ƙara bashi lafiya akwai mara lafiya daban-daban daga gurare daban-daban waɗanda su ma sun rubuta saƙonni suna neman addu'a sannan akwai malar shehu kaka wanda shi ne limamin wannan masallacin wanda kamar yadda ne bayani can baya kusan ma in ba shi ba mamaki da yanzu ba mu tafsiri masallacin nan domin ya zauna fiye da shekara goma yana daukan nauyin tafsirin nan babu irin abin alkhairin da bai yi kan tafsirin nan ba wanda har nake ce musu ni na tabbatar da Allah ba zai bashi ya tabe ba na tabbatar da Allah yana tare da shi saboda irin kokarin da yi to shi ma yana nan bai da lafiya yana buƙatar addu'a muna roƙon Allah ya ƙara ba shi lafiya Allah ya tsawaita rayuwar shi ya ƙara mata albarka dukkanin masu buƙatu daga cikinmu akwai mata da suka rubuto takardu suna neman addu'a neman miji akwai maza masu neman abin aure akwai buƙatoci daidai ga sunan daban-daban daban-daban har waya ta ɗauki ba ta yi saboda yawan saƙonni to duka dai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya muna dukkanin buƙatunmu ya Allah ka biya muna dukkanin buƙatunmu tashi-tashi hankulan da muke fama da su musamman a gabacin sokoto zamfara katsina naija kebbi kaduna da ko'ina dai daga cikin jihohin musulmi a najeriya da nijar da kamaru da duk inda musulmi suke a fadin duniya ina roƙo Allah ka kawo muna aminci cikakke ka kawo muna zaman lafiya ka kawo muna wadata ka kawo muna kwanciyar hankali ka kawo muna kwanciyar hankali ya Allah ka taimake mu ya Allah ka taimake mu Allah kada ka bar mu da dubarorin mu Allah kada ka bar mu da dubarun mu ya Allah ka rika muna ya Allah ka kama muna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب